الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata sha biyar ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyu hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine ya dace da sha biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da goma sha ɗaya a lissafin turawa za mu ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka suratu al'araf wanda yau shi ne darasinmu na biyu a cikin wannan sura mai albarka jiya mun tsaya ne akan aya ta hudu daidai fadinsa wa kan min karyatin ahlaknaha فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون أكن تزام تاشكو من زيا أكن اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون لعل yake ba da umarni yake cewa ku bi abin da aka saukar gare ku daga ubangijinku kada ku bi wani sabanin ubangiji wanda zai umarce ku da sabanin abin da Allah umarce ku da shi wasu mazabinta al'amura ba Allah ba kalilan ma tazakkarun Allah ce kaɗan ne daga cikin mutane suke ɗaukan wa'azi da izina ta yi su yi ce wa kan min ƙaryatin a halakna ha na
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكم قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم
Allah ya ce da yawa yawa cikin mutane mun halakar da su kuma da yawa yawa cikin alkariyu da muka halakar da su faja'aha ba'suna azabar mu ta zo musu bayatan cikin dare ba aune auhum qa'ilun ko kuma suna cikin bacci suna kailula nawa nawa ne alƙaryoyin da muka halakar da su cikin dare mutum ya kwanta lami lafiya ba yana tsammanin gobe za a yi da shi sai ga an gama da shi nawa ne muka yi musu wannan kalmar kam a larabci tana nufin littaksiri rubba kuma tana zuwa littaklil in ka ji an ce kam to da yawa yawa rubba kuma ana nufin wato kaɗan to da yawa yawa cikin ainihin wato alƙaryu mun halakar da su azabar mu ta zo musu bayatan cikin dare auhum qa'ilun ko suna qailula fa ja'aha ba'suna laylan wa hum na'imun kenan kalmar au nan tana nufin wa ne azabar mu ta zo musu cikin dare wahum na'imun suna cikin bacci shine auhum qa'ilun ko kuma ka ce azaban musu ta zo musu suna bacci da rana akwai wanda sun kwanta da rana suna bacci aka halakar shine auhum qa'ilun dan kalmar qailula wasu malamai sun ce ana nufin wato shine baccin da ake yi na hutu a lokacin tsakiyar rana kamar bayan azhar baccin da ake na bayan azhar shine ake ce da shi kailula ko kuma hutun da ake yi na bayan azhar shine kailula ko da ba bacci al-istiraha samun hutu a tsakiyar rana wannan ana ce da shi kailula ko da bacci bai haɗu da shi ba to anan abin da aya take nufi annahum ja'ahum basuna wa hum ghairu mutawaqqi'ina lahu imma lailan aw nahara azabar mu ta zo musu ba sa tsammani ba sa zaton samuwar azabar sai ta sauko musu ko dai da rana ko dai da ainihin wato da dare to ku yi hankali da yawa Allah ya yi wannan kuma ba wanda ya isa tambayi Allah dan me yasa yayi wannan shi yasa aka ce ahlakna kalmar ahlakna ana nufin hakamna bi ihlakiha muka yi hukunci kurin halakar da su umarni aka ma wa mala'iku kuma suka kammala da su baka ayyin min qaryatin ahlaknaha wa hiya kha wa hiya zalima Allah ce nawa nawa ne cikin alƙariyu da muka halakar da su suna azzalimai fa hiya khawiyatun ala urushiha wa bi'rin mu'attalatin wa qasrin mashid da yawa yawa mun halakar cikin alƙariyu kuma ba abin da ya faru to sai Allah ya ce mai kuma
فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين
فما كان دعواهم أي فما كان قولهم عند مجيء العذاب babu abin da suka faɗa yayin da azaba ta zo musu illa an i'tarafu bi dhunubihim face kawai sai suka yi compensation da junu- zunubi suka ce kawai sun yadda sun yi laifi shine fa ma kana da'awahum iz ja'ahum basuna illa an qalu inna kunna zalimin azaba tana zuwa kawai sai suka sallama suka ce ya Allah mun zalunci kawo kanmu alas yawma yan- la yawma la yanfa'un nadamu ranar da nadama ba za ta yi amfani ba ko miskalar zarratin daidai ke da fadin Allah wa kam qasamna min qaryatin kanat zalimatan wa ansha'na ba'daha qauman akharin Allah yake cewa eh, mun halakar da yawa cikin ainihin wato alƙaryu da suka zalunci kansu muka halakar da su muka kammala da su muka kuma halitti wasu bayan su idan junan ku taurin kai ne da rawar kai Allah zai halakar da ku ya share ku a bayan ƙasa kuma ya daɗa tsirar da wasu yadda ka san gona ce ta fito Allah ya karar da ita ya ƙe ƙasar da ita ta bushe dabbobi su zo su cinye karmami a zo kuma a daɗa ruwa ya daɗa dukan ƙasar ta kumbura a fadda wasu ba ko ba da haka babu abin da zai gagari Allah tabaraka wa ta'ala walamma su ba sana idahum min hayar kudun la tarkudu warji'u ila ma utriftum fi wa masakinikum la'allakum tus'alun قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين الله يقول فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين kuka kammala da su yadda ka san an giggirbe su kwashe su gaba ɗaya babu su ba labarin su to me amfani wannan an ce ku imani kun ki ku yi ku bi annabawa kun ki ku bi Allah da ya kawo halakar da suka ga bala'i azaba ta zo musu sun tabbatar ayanan mutuwa za su yi sai suka ce inna kunna zalimin ya Allah mu mun zalunci kawukan mu mu kuma mun cuci kawukan mu sai suka yi ta kankan da kai suka nuna kamar su dinnan mabiya Allah ne ja'ahum basuna kalmar bas a larabci tana nufin azab illa an kalu inna kunna zalimin falam yaqdiru ala raddil azab ba su iya juyar da wannan azaba ba wane mutum kawai sai dai in annahum i'tarafu bil jinaya sun yi itirafi suka tabbatar wa kansu cewa su dinnan mabarnata ne hina la yanfa'u li i'tiraf yayin da furci da tabbatar da cewa suna yin ainihin zunubin bai musu amfani ba to Allah bai bar manzanni ba ma da annabawa sai ya ce me فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين lamarin tashi alkiyama ba lamari ne na wasa ba kuma ba wai kan kanana kada ake shafawa ba har manya sai an shafa kansu ran tashi alkiyama lamarin ubangiji ba wanda yake bari ka duba ba, ba manya irin manzanni da annabawa ko akwai sama da su babu sama da su to wallahi su ma ba a kyale su ba Allah ce fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim lallai sai mun tambayi waɗanda aka aiko musu manzanni ku da aka aiko muku manzanni wallahi sai mun tambaye ku al'umamu an ijabatihim rusul sai Allah ya tambaye ku dukkan al'ummomi shin kun amsa wa manzanni ko ba ku amsa ba wannan tambaya ce ta kunyatarwa ta wulakantarwa me kuka yi ne yayin da manzanni suka zo muku wani aiki kuka yi da muka turo muku annabawa da manzanni ko amsa idan ko amsa me kuka yi ba ko amsa ba me yasa ba ko amsa ba a kaskance a tozarce a wulakance wallahi haka za su ba da amsa malam a kiyama ba wanda Allah yake bari Allah ce wala nas'alanna al-mursalin su kansu manzannin da muka aiko wallahi sai mun tambaye su la nas'alanna al-mursalin 'anil iblagh wallahi sai mun tambayi manzanni shin sun isar da manzanci ko ba su isar ba kai wani abu sai Allah ba wai cewa fa bai sani ba sun isar din ko ba su isar ba a'a ya sani amma saboda mulki da nuna isa da kasaita da buwaya ku da aka turo muku manzanni kun bi ko ba ku bi ba mutum ya bada ansa da kansa da kansa ka bi Allah ka yi riko da addini ka yi sallah a matsayinka na musulmi ka yi azumi ka kyautata alaka da ubangiji ka ce miki addinin Allah da dukkan abin da Allah ya kore maka dan duk wannan yana cikin amsa kiran Allah din da kiran manzon Allah ka ce miki addini ka agaza masa ka yalwata masa da abin da Allah ya hore maka dan kasuwa ne kai taimaka da abin da Allah ya hore ma manomi ne kai taimaka da abin da Allah ya hore maka dan acaba ne taimaka da abin da Allah ya hore ma direban mota ne taimakawa addinin Allah ofishi ne na gwamnati Allah ya baka wanda za ka yi ritaya dole wata ran za a ce ba kai bane mai kai wa addini a dan zaman ka dan kwadago ne kai mai kai wallahi har mai tonar rijiya sai Allah ya tambaye shi me yayi wa addinin sa kuma kar ku manta da magana nan tana da muhimmanci sana'ar mutum sana'ar mutum in bai yi da gaske ba ya rinka tuna Allah a cikinta ita take kai shi jahannama wallahi mai injin nika idan bai kula da sana'arsa ba ta dalilin hanyar injin nikan nan sai shiga wuta dan a caba zai dauki babur yana tuka mutane ana bashi dan abin da bai kai ya kawo ba idan bai kyautata alakarsa da ubangiji ba ta nan zai tafi ma'aikacin gwamnati dan siyasa ne ko ko civil servant ne ma'aikacin gwamnati a wannan ofishin naka wallahi a nan in baka tsaya kai tunani da zurfin ainihin wato basira ba wallahi sai wannan ofishin naka ya zama maka hanyar tafiya jahannama ka fifita hidimar Allah akan hidimar kowa kuma ka fifita ra'ayin ubangiji akan ra'ayin kowa to wannan shine Allah zai gaskata sha'aninka kuma ya agaza maka malami ne mai karantarwa mai wa'azi idan ya bai matsayi da daraja da Allah ya bashi da zaƙin baki da surutu bai faɗa wa mutane gaskiya ba bai yi ikhlasi a cikin abin da yake yi ba sai saboda wani abu neman duniya da mulki da zai tara ko a san shi ko manya su san shi ko a dama da shi ko a ce su su ne a gari in an zo matsala kaza su za a tambaya yayi ne dan wannan wallahi sai Allah ya kona shi kai Allah ya ce ma mutanen farko da Allah zai fara kona su a wutar jahannama waɗanda wutar jahannama za ta fara shan jinin su ta ci su ta more su ne malamai waɗanda suka yi ilimi suka yi karatu amma suka kauce malamin da ya fifita ƙarya akan gaskiya ga riga ta malunta ga matsayi al'umma sun bashi na malunta amma kullum idan ya zo ra'ayin ƙarya yake taimakawa ko kuma ya fifita tukunyar miyarsa akan malintar ko ya fifita kujerar makkansa da zai samu akan faɗin gaskiya ko ya fifita matsayi ko ya ji tsoron wani wajen faɗar gaskiya ko ya ji tunanin kada wani ya kama shi ya ɗaure shi sai ya kwana-kwana ya tara al'umma bayan sun yarda da shi sai ashe ya ɗora su akan hanya ta halaka to idan Allah ya ce hatta manzannin Allah sai ya tambaye su to akwai wani wanda yake saboda girman rawanin sa ko dogon carbin sa wai Allah zai kyale shi da zai tambaye shi ba kuna da shi wallahi babu to kowa ya shafa wa kansa ruwa kowa ya shafa wa kansa ruwa kuma wallahi kowa sai Allah ya tambaye shi fala nas'alanna alladhina ursila ilaihim ku din ma da aka turo muku da manzanni sai an tambaye ku shin ko amsa wa manzannin ku ba ku amsa ba wala nas'alanna al-mursalin kuma sai mun tambayi manzannin Allah ce wa yawma yunadihim fa yaqulu madha ajabtumul mursalin fa amiyat alaihim al-anba'u yawma idhin fahum la yatasaalun Allah zai tambaye su kai me kuka amsa wa manzannin ku da suka zo madha ajabtumul mursalin ai sai suka makance yayi suka kasa ba da labari manzannin ma za a zo kansu yau mai yace ma'ullahu rusula fa ya ƙulu ma za ujibtum Allah zai haɗa manzannin gaba ɗaya wuri guda dudduka ya ce menene aka yi muku mutanen ku sun amsa muku ko ba su amsa ba قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب za su ce ya Allah ba mu sani ba bayan mun mutu dai mun bar duniya ba mu san me ya faru ba dan kai ne ka fi sanin kowa gaibu ma za ujibtum yaya an amsa muku an yi aiki da sakon da muka turo ku ko ba yi ba annabi isa bawan Allah annabin Allah abun tausayi bayan ya bar duniya wasu mutane suka canja masa addini suka riƙe wani abu ba shi ba daban da Allah ya umarni ba shi ba da ya karantar da su dan ya zo da linjila kuma ya karantar da mutane amma bayan ya bar duniya sai suka canja addini gayyaru wa baddalu kamar yadda cikin al'umma manzan Allah ma wanda suka canja addini bayan barin manzan Allah duniya mabiya annabi Isa wanda suka canja addinin sa suka ce Isa dan Allah ne kan kirista kenan ko suka ce mahaifiyarsa ma Allah wasu kuma suka zama trinity Allah Allah Isa Allah Maryamu Allah Allah ce laqad kafara alladhina qalu inna Allah salisu salasa waɗanda suka ce Allah ɗayan uku ne sun zama kafirai sun kafirci da haka dan wani ya ce wanda ya ce Allah ɗayan uku ne kafiri ne ba laifi ba abinda Allah ya faɗa ne maimaita tasilul hasili ne yan trinity kenan su kuma waɗanda suka rike shi abin bauta duk abin da ya faɗi samu mutum ɗan kirista sai ce Jesus Christ in biran su ne sai ce Jesus wai wani mai addini ne a ciki in zai faɗi ce Jesus Christ in wane ne ce kaza to Allah zai tsaye da annabi isan gaba ɗaya oga kwata-kwata ɗin naku da kuka ce shi ne Allah zai ce da shi a anta qulta lin nasi takhiduni wa ummi ilahaini min dunillah kai ne ka ce wa mutane su rike ka da kai da mahaifiyarka cewa ku alloli ne ni ba Allah ba ko ku suka rike ka Allah suka rike mahaifiyarka Allah أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله النبي إساذيش قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji wallahi ba abin da na gaya musu sai abin da ka umarce ni na gaya musu ma qultu lahum illa ma amartani bihi menene abin da Allah ya umarci annabi Isa ya gaya wa yan kirista mabiyansa ani abudullah rabbi wa rabbakum gaya musu ya kai Isa su bauta wa Allah ubangijinka kai kuma ubangijinsu ma'ana da kai Isa da 'yan kirista mabiyanka duka Allahn kuɗi ne ba wai isa ne Allah ba a watsar da Ubangiji na haƙiƙa kuma a ce ba shi bane ba ko kuma a hada su gaba ɗaya Allah Allah isa Allah Allah yana abin isa yana abin da Allah yake ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم ni dai lokacin da dai nake tare da su 'yan kirista na haƙiƙa masu bi na na ƙwarai ni dai shaida ne akan abin da na tafi na bar su a kai su dai wanda ne zamani akan ina tare da su dai ba su canja ba walamma tawaffaita ni kunta an tarraqi ba alaihim yayin da Allah ka ɗauki raina kuma kai kake kula da su wa anta ala kulli shay'in shahid kai kuma Allah kana ganin komai kuma duk abin da ake ya Allah a gaban ka ake in tu'adhibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim ya Allah in ka gafarta musu ka duba rahama ta Isa alayhi salam sai ya fara cewa ya Allah in kai musu azaba bayinka ne inda za a kama suka kone su a cikin wuta ba da abin da zan ce I have nothing to say ko saboda bayanka ne amma wa in takfir lahum inda kuma za ka gafarta musu kai kuma mabuwayi ne mai hikima ne mai iko ne akan haka قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم الذي yau kiyama yau ita ce ranar da gaskiya za ta yi amfani wa masu gaskiya yau ranar da mutane suka yi gaskiya to yau ita ce rana aikin gaskiya ƙarya fa ƙarya ta ƙari wannan fa magana ce cikin magana i haza yawmu yanfa'u sadiqina sidquhum wannan rana masu gaskiya gaskiyarsu su za ta yi musu amfani wanda suka rike ni a matsayin Allah ba su haɗa ni da wani wajen bauta ba duk annabawa da ka sani babu wanda bai zai shiga wani hali na yanayin damuwa a kiyama ba wannan ayar ita take gaskata fadin Allah madaukin sir fadin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce za a zo ana roƙon annabawa su yi ceto kowa zai ce nafsi nafsi ta kaina nake ta kaina nake ka duba annabi Ibrahim ka duba annabi Nuh ka duba annabi Musa ka duba annabi Isa waɗannan gaba ɗaya ulul azmi min rusul ma'ada a ulul azmi min rusul manya manya cikin manzanni za a zo a ce ku yi ceto za su ce ba za mu iya ba ku tafi wurin wani idhabu ila gairi ku tafi wajen wani na ku je ku gaya masa abin da za ku gaya masa yau Allah ya yi fushi irin fushin da bai taba yi irinsa ba bai taɓa yi ba kiyama Allah zai tafka fushin da bai taɓa yi ba saboda ya daɗe yana haƙuri halim mai juriya mai dauriya tabaraka wa ta'ala to ya kuma wa isa ya zo shiga gonar Allah ai sai dai a jira mulkinsa sai dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai shine za a je gurin sai ce ana laha ana laha ana laha ni na cancanta ni na isa ne wannan ceto ni na isa ne wannan ceto kuma shi zai ceton shi ne Allah zai bashi dama ya je sunkuya ya kafa goshinsa a ƙasa ya yi kiranin da bai taɓa yi wa Allah ba ya yi yabo wanda bai taɓa yi wa Allah ba ya Allah kai ne mai kaza ya Allah kowa ya san kayi fushi ya Allah kai ne mai kaza ya Allah ka kubutar da bayi ka yi musu hisabi kowa ma dai ya san matsayinsa ma dai kawai Allah zai ce da manzo Allah daga kanka sal tuta washfa tu shaffa roki abin da kake so za a baka kuma ka nemi ceton yau za a baka ceto to shine manzo Allah zai ji kanmu ya roƙan mana wai amma hisabi kowa ya san matsayin shi to ranar tashin alkiyama malam abun sai dai Allah ya rufa asiri to shine sai Allah yake cewa me kuma
فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين Allah ce yau za mu ba mutane labari da ilimi hina falada kusanna alaihim bi'il za mu ba ku kisa za mu ba ku labari bi ilmin da ilimi ba wai da jahilci ba za a ba ku labari komi za a samu accuracy ba kuskure a ciki ba mistake dole ana faɗa kawai kayan da haka ne لنخبرنهم عن علم Abdullahi da Abbas ya ce bayan wannan yantiqu alaihim kitaba a'malihim littafin da aka ajiye ma ana rubuta ayyukan ka shine zai zo yana magana ma ba wanda zai magana kullum littafin naka book exercise book da ake rubuta duk motsi da kai kullum Allah zai ce wa mala'iku ku ce ku gaya wa mutane kowa littafin sai magana sai ga littafinka yana cewa yau na ji kaza na yi kaza na je na sha giya na yi sata na dawo na yi sallah na yi azumi yau na yi kaza yau na yi kaza subhanallah mutum ya yi ta zubar da bayanai ba fa shi zai ba littafin ne zai magana ko Allah bai zai iya sa littafin ya magana ba ba mun karanta da ku shekaran jiya ba yana daga cikin alamun tashin alkiyama wa idza waqa alqawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan min al-ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun ba Allah zai fitar da dabba ba ta zo tana magana ka taba ganin bujimi yana magana to a zamanin manzon Allah bujimi yayi magana ba ma a lahira ba ba wai sai ma kiyama ba a gaban annabi Muhammadu a gaban mutane bujimi yayi magana wani ne ya dauki uban kayan shirgawa bujimi sa yana dukansa sai ya juyo yake cewa kai bawan Allah ba Allah ya halice ni ne ka dora min kaya ba ni Allah ya halice ni ne kai noma da ni kuma annabi ya ce gaskiya ne to akwai abu mamaki da an ce littafin ka zai magana kiyama na'am ba mamaki ba mamaki laysa bi gharib abu ne mai sauki ga hoto na yanzu abu za a yi shi a saudiya sai a yi maka shi ta waya kuma ka gan shi hoto yanzu akwai hoton da za a yi abu yaƙi awa biyu sai a ɗauke shi ta wannan wayar babu shi a cikin wannan wayar amma ni a waya ta akwai wai wani abu suke ce da shi wai bluetooth a wannan wayar akwai a wannan wayar babu kawai haka za a yi ni danne danne kai ma kai naka danne dannan a haka ba kullum sai ka ga abun ya dawo ya shiga nan kuma ka yadda ba ba ka yadda ba to sai wancan ne ba za ka yadda ba Abdullahi dan Abbas ya ce littafin su zai yi musu magana kuma Qur'ani ya faɗa ce haza kitabuna yantiqu alaikum bil haqq ga littafin mu yana yi muku magana da gaskiya suratul jasiya ba Allah ya ce wa ma kunna ghaibin kuma ba mu kasance fakakku ba ko ba mu kasance ɓoyayyu ba ba mu kasance ba ma nan ba yayin da mutane suke aikata abin da suke aikatawa kuma yayin da muke yin hisabin kuma yayin da muke baku labari kuma yayin da littafin ku yake nan yake muku magana muna nan yayin da dan adam yake dutse yadda yake yi wa ma kunna ga'ibin ba wai ba ma nan ba kuma ba mu faku ba dangane da abin da manzanni suka ba da labari cewa sun isar mun sani mala yayin da littafi yake magana al dan adam zai zo ya faɗa a kiyama ce ma li hadal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada dan adam zai ce wannan wani irin littafi ne baya iya rage babban abu baya iya rage karamin abu baya bari ko mun karanci daidai da atishawa sai ka ganta a ciki daidai da muntsumi in kai wani sai ka gani daidai da gwaliyo daidai da dariya daidai da harara na rashin mutunci idan kai wani sai ka gani dan adam da kansa zai ce wannan wani irin littafi ne la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha Allah ya ce wa wajadu ma amilu hadira bayi za su tarar da abin da suka aikata yana nan babu abin da aka boye wala yazlimu rabbuka ahada kuma ubangijinka bai rage komai komi yana nan wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habatin fi dhulumatil ardi wala ratabin wala yabisin illa fi kitabin mubin Allah ya ce daidai da ganyen bishiya baya faduwa face mun sani ganye na bishiya kwaya ɗaya a jikin bishiyar can da zai faɗo kai da kake gindin bishiyar ma baka san ya faɗo ba amma Allah ya sani kuma bishiyar duk duniyar nan gaba daya وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب قوايا قداتا أتشن دهو نكسا قوايا kwayar komayya ita ce kwayar da tafi komi karanci ko kwayar zarra kai kaddara kwayar gero kwayar gero guda ɗaya in aka jefa ta a cikin ƙasa cikin duhu Allah ya san inda ta fada wala ratabin wala yabis ɗanyen ganye ko busasshen ganye illa fi kitabin mubin face yana nan a littafi a rubuce babu abin da muka bari wani abu sai Allah tabaraka wa ta'ala to sai bayan nan yace me kuma
والوزن يومئذ الحق haka فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون
Allah ce wal waznu yawma idhin al haqq kuma auna aiki da hisabi da lissafi a wannan rana ta ranar ta alkiyama kai in baka gane ba tambaya da hisabi da lissafi a kiyama wallahi gaskiya ne Allah da kansa ne fa ya faɗa wal waznu yawma idhin al haqq da gaskiya da gaskiya ba dungushe ba ƙari ba ragi a nan duniya idan kana da gata in baka samu cikatawa ba sai a cikata maka idan baka da galihu a barka haka ka wahala idan baka da galihu ka cika din sai a rage maka ka cancanta a ce baka cancanta ba a kiyama duk wanda ya cancanta wallahi ya cancanta wanda bai cancanta ba kuma ba wanda ya isa ya sa shi ya cancanta wal waznu yawma idin al haqq ranar sakamako wal qada'u yawma idin al adl sakayya a wannan rana sakayya ce ta adalci za a auna aikin kowa a mizani abin da ya faru shine a kiyama din Allah tabaraka wa ta'ala zai ba da umarni wa mala'iku ya ce ku je ku kawo sikilai da mizani ku kakkafe su daman mun gaya musu za mu musu lissafi za mu musu hisabi wal waznu yawma idhin al haqq yau za a yi hisabi yau za a yi lissafi bawan Allah ka tuna ko jarrabawa ce ta duniya aka kafe ta kana jiran ka je ka garzal ɗinka inda gaban ka yake faduwa ko ka ci ko baka ci ba wannan ta duniya kenan ko zaɓe aka yi kana tsoron ka ci ko baka ci ba yanda kake ɗarɗar to yau ga na lahira wal waznu yawma idhin al haqq da sakamakon gaskiya na fi sabilillahi ba dungushi ba yaudara ba ciwa-ciwa ba handama ba wuru-wuru ba haɗa kai da 'yan sanda da sojoji a dangwala ƙuri'a babu in sun dangwala ma a nan duniya a lahira sai dai su guje ka ba ka da mala'ikun da za ka iya sayan su da kuɗi su dangwala maka su ƙara maka lada mala'ikan da yake tare da kai kullum baya cewa ai wannan saboda ina tare da shi kullum bari in masa alfarma in ƙara masa yawan lada kuma ba zai ce ba saboda kai ba mutumin kirki bane ba bari ya rage maka ladanka ya ƙara ma zunubi babu ruwan shi kai abin da kai shi zai maka ka'ida da ka'ida to shi yasa duk ma'aikacin gwamnati da ya zamanto yana da irin wannan ka'idar ko a zaɓe ko a siyasa ko wani makamancin wannan ka ba da labarin abin da ka gani rubuta abin da ka gani rubuta abin da aka faɗa kar ka sa kar a sa ka ka rubuta abin da ba a faɗa ba in ka yi anan a lahira akwai ranar da babu dungushe wallahi Allah zai ce da mala'iku ku kawo su kelai a kakkafe su sikelin lahira yana da kiffatani yana da harshe ne guda biyu faranti biyu ne sikelin lahira ba kun na duniya ai akan abu ɗaya ne to na lahira yana da guda biyu wanda ya rinjaye sama yake yi sabanin sikelin duniya wanda ya rinjaye ina yake yi ƙasa to na lahira idan idan kayanka yana da nauyi sai sama saboda ai so ake kai sama ba kai ƙasa ba kayanka in yana da yawa sai sama wanda ba da yawa sai ƙasa kuma dama ya kamata ko a duniya ma haka ne abu mai yawa ya kamata yi me abinda ba yawa ya kamata yi me ƙasa to haka skelin lahira yake lauki fata ne ba wani matsala ana dubawa da an ga ɗaya ya rinjaye ɗaya sai a duba wani bangare ne ya rinjaye lada Allah ce ku kai shi aljanna sauran zunubin fa an yafe masa alhaki Allah ce ku tura shi wuta sauran ladan fa zunubi ya yi rinjaye ku kai shi wuta to wannan in ya nuna wani abu yana nuna mana wajibi ne ka yawaita aikin alkhairi karka gaji aikin alheri ba oh karka gaji taimakon iyayenka ne taimakawa yan uwanka ne fadin maganganu ne na kyau wallahi ko rage hanya ne a babur yana da amfani kana tuka mashin kaga wani yana tafiya inda zai je can za ka ka dauka ka rage masa hanya ka yi tawassuli ka ce ya Allah dan wannan abin da nayi ya Allah ka bani aljanna Allah baya rena karamin aiki zai iya baka aljanna da wannan dan bayi da hasara dan ya baka aljanna yau Allah da ya bawa karuwa gidan aljanna saboda ta shayar da kare kare fa ka duba kare kayan banza duba karuwa me aka yi aka yi karuwa ba kima ba daraja amma abun mamaki karuwa ce ta tarar da kare yalhasu yana lallagi ya akulu sara yana cin ƙasa ta ce kai wannan kare wannan kare ishi ruwa ta kama shi karuwan nan ta ɗebi ruwa a rijiya babu guga ta shiga rijiyar ba abin da za ta ɗiba ba kwano sai ta ciro takalminta ta ɗebo ruwan da takalminta ta ciji bakin takalmin ta fiffito ta ɗauki ruwan nan ta shayar da wannan kare ya ƙoshi hantarsa ta jiƙa annabi yake cewa sai Allah ya ba ta gidan aljanna saboda ta taimaki kare yara za a ce saboda kuna mulki ku taimaki talakawa ku ce wai ba a son ku ana hada ku da mutane malaman nan sun fiye wane ne suna yawan sukan mu kullum an zo wa'azi sai an ce ba ma aiki kada Allah ya sa ka yi ka bar aikin kar ka yi kar ka yi dan Allah kar ka yi ba sata bane ka sata iyadu in ka gada ma ka sace garin har mutanen ma duka zo ka hada mu a boro ka kara mu gaba malam ba abin da ya kai ilimi daɗi kuma ba abin da ya fi alaka da shi yasa ko mutum me yake in yana da alaka yana zuwa gurin addini za ga yana da wayewa sama da yadda kake tsammani wallahi amma in mutum bai da addini kwabar da zai ma ta wuce hankali mala'iku za su zo da sikelai su jera su ka ji ko a jera sikelai ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها التي وكفى بنا حاسبين yau za mu kafa sikilai da mizanai kuma babu ran da za a zalunce ta da komai kuma wallahi idan abu ya kasance daidai da miskalar zarratin kwayar zarra ne kwayar komaya ne dan karamin abu a ce na biya sai mun zo da shi wa kafa bina hasibin Allah ce kai mu ne kai mun isa masu hisabi masu lissafi ji Allah tabaraka wa ta'ala malamai sun yi sabani shin idan aka zo aka kafa waɗannan suke lai wai me za a auna wasu suka ce a'a abinda za a auna din shine takardun ayyukanka za a auna me za a auna takardun ayyukanka kamar ya takardun ayyuka idan kana da aiki da yawa takardun za su yi yawa ko in kana da aikin lada da yawa dole zai ci papers da yawa haka kuma idan kana da aikin zunubi da yawa zai ce papers da yawa to kawai ba wani matsala fefofin za a zo a dora a skeli an gane? fefofin za a zo a auna sai a duba idan takaddun aikin alheri sun yi yawa ka dashi idan takaddun aikin sharri su suka yi yawa ka taɓi ya zo a hadisi aka ce za a zo da mutum yana da takadda guda sijil wato ban san me zan ce ina irin manya-manyan littattafan nan hardbooks din nan irin na manya-manyan ofisoshin gwamnati za ga littafi guda ɗaya ƙato na records ban san me sunansu da hausa ba babban littafi kai ko amma da yan uwa sun gane shi ko za ga littafi guda ɗaya ƙato yana takardu to za irin wannan rindima rindiman manzo Allah ya ce a hadisi za a zo da wani mutum yana da waɗannan takardun irin wannan littafan guda 99 to an ce maka ƙato ne dan dai ka ji ƙato ne amma annabi ya ce kowane littafin wannan mutumin guda ɗaya sijil ɗin kowane guda ɗaya daftar kenan faɗin shi da girman maddal basar iya ƙarshen ganinka duk inda ka buɗe in an buɗe littafin kudin shi zaka gani ƙato to ai mala'iku ne suke rubutu a ciki ba ɗan adam ba ni ne da kai yanzu aka samu littafin da ya fi teburin nan faɗi ma matsala ne amma mala'iku ne fa mala'ika shi ke rubutu don aka- akwai akwai abin mamaki kuma rayuwar tana da yawa an daɗe kuma ayyuka suna da yawa kuma komai sai an rubuta kai mala'ikun nan suna aikatuwa to za a buɗe littafin mutum guda maddal basar ɗaya fa a cikin guda 99 nan iya ganin ka dama abin da yake abin mamaki shine manzo Allah yake cewa za a fidda wata takarda wata bitaqa wata yar piece of paper a cikinta akwai la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah a duniya gaba ɗaya bai taɓa yin wani aikin alheri ba sai wannan la ilaha illallah irin waɗanda suka rayu akan kafirci ɗin nan kenan sai daga ƙarshe Allah ya masa arziki ya cika da la ilaha illallah sai a dauko wannan la ilaha illallah kwaya ɗaya a cikin wannan takarda kwaya ɗaya sauran zunubi kuma dirka dirka littafan nan iya ganin ka guda 99 sai a dora amma abin mamaki wannan la ilaha illallah wannan sai ta rinjayi wannan littattafan gaba daya to anan abin da ake so a kwantar maka da hankali shine ka duba rahama ta ubangiji mutum zai ƙara rayuwarsa yana barna amma daga ƙarshe in ya cika da la ilaha illallah kafiri ne ba musulmi ba wannan ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama mutum ne ba musulmi ba gaba ɗaya ƙari rayuwarsa ba musulmi ba ya kakkashe musulmi ma an je jihadi amma daga baya musulunta yana musulunta bai komai ba aka tafi jihadi ana zuwa jihadi aka kashe shi annabi ya ce ga wani nan bai taɓa yin aikin komai ba kuma ya mutu kuma ɗan aljanna ne ashe ubangiji yana tausayi da jin kai kaji daya abu na biyu kuma abin da yake nuna mana shine ashe aikin wato aikin da ke cikin takaddun nan aikin alkhairi ba a rena shi yanzu duba yan la ilaha illallah da kake ganin ta a baka kamar kaɗan ce shi za na ce maka yar a bisa za a minka abin da kai kake tunani ka duba la ilaha illallah wannan tarin jayi wannan takaddun gaba ɗaya to a nan gurin kaga ashe yana da kyau mutane su daɗa mai da hankali har yanzu wanda fa yake cewa la ilaha illallah waɗannan dan uwanka musulmi har yanzu fa kaga yana da tsada tunda da wannan la ilaha illallah ga wani bai da komai sai la ilaha illallah kuma ta tsirkar da shi to kai kuma a nan duniya kullum yana la ilaha illallah yana kalmar shahada kana ta fitar da shi kullum koransa kake yi yana cewa shi yana nan kace a baya nan to da wannan ne wasu malaman suke suke nuna mana muhimmancin riko da ambaton Allah da tauhidi kaga ta ilaha illallah ita ce tushen musulunci ai wanda ba musulmi ba ita zai ce ya shigo kuma wanda zai fita daga musuluncin ita zai karya shikenan wasu kuma suka ce a'a shi mutum din gaba daya za a auna mutum ɗin ɗungurungun kai ɗin za a gwada ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yati ar-rajulu al-azimu saminu za a zo da mutumin da yake kato as-saminu mai kiba luti yawm al-qiyamati ranar tashin al-qiyama amma wallahi la yuzanu inda Allah janaha ba'udha ranar tashi alkiyama idan aka dora shi a sikeli wallahi tallahi fukafukin sauro ya fi shi nauyi ulaika alladhina kafaru bi ayati rabbihim wa liqa'i fa habitat a'maluhum fala nuqimu lahum yawm alqiyamati wazna ba su da nauyin komai kato za a dago shi dungurungum an dora shi akan sikelin babu yanci ne shan fera ne ka san me yasa bai da nauyi baya aikin alkhairi gaba daya da aka wai mutum ya zama kawato kaya guda ya baka tsoro kare tsoro ka wallahi akwai kartin da za a dora su a sikeli fuka fikin sauro sai ya fi su nauyi to gwanda ma tasbi ai gwanda ma sauro yana tasbi yayi sauro ba yana tasbi yana ambatan Allah baka yadda ba wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum innahu kana haliman ghafura Allah ce komai da ka sani wallahi yana yi wa Allah tasbihi har wannan kofin har wannan wutar har wannan sallayar har wannan tururuwar har kwaran nan komai har bishiya da kaga in tana kadawa tana ambaton ubangiji sai dai Allah ce ku ba ku ganewa ne tasbihin Allah bai ba ku idraki ba kwakwalwar ku ba ta iya cafka ta gane tasbihin amma shi da ake idan shi ya sani to gwanda sauro ma ka tsaya kai ba ka yi sauro yana yi ya cije ka yi tasbihi kuma ya shiga aljanna wasu malamai suka ce a ayyukan ake aunawa aikin kun gane wancan sun ce takaddun ayyukan waɗannan suka ce mutanen wasu kuma suka ce a ayyukan kuma duk wanda akwai hadisai a kansu sabanin malamai ne akan matsala din kamar yadda aka rawaito daga Abdullahi dan Abbas yace za a zo da kyawawan ayyukan mutum a bisa wata kama mai kyau za a zo kuma da munanan ayyukan mutum a bisa wata kama mummuna kawai sai a zo a dora su akan mizani wani halitta Allah zai yi aikin naka kyakkyawa sai a mai da shi wata halitta mai kyau aikin naka mummuna sai a mai da shi mummunan halitta sai a zo a dauki wannan ayyukan sai a dora su akan skeli me hikimar haka an ce Allah ya wannan ne don ya jarrabi bayansa da imani a nan duniya sannan kuma ya tsayar musu da hujja a ranar tashi alkiyama to shine Allah ce faman saqulat mawazinuhu wanda ma'auninsa yayi nauyi shine saqulat mawazinuhu ma'auninsa imam mujahid yake cewa hasanatuhu kyawawan ayyukan suka yi nauyi fa ulaika humul muflihun wannan ka ya muri yana cikin waɗanda suke sun rabauta sun yi rabo fa amma man saqulat mawazinuhu فهو في عيشة راضية wanda ma'auninsa ya nauyi ya ja sama to shi kam wannan yana cikin rayuwa yardadda fi jannatin aliya kuma yana cikin aljanna madaukakiya Allah ce fa idza nufiqa fi sur fala ansaba bainahum yawma idin wala yatasaalun فإذا نفق في السور يعني أنك يبوشي أتشن قفو فلا أنصاب بينكم يومئذ ولا يتساءلون باب دنگنتك با واني دان واني با wannan yayana ne ba wannan kawuna ne ba wannan innata ce ba wannan mamana ne ba wannan babana ne kuma wallahi ba wanda yake tambayan dan uwansa wala tasalun ina babana ina mamana ina kanina ina dan uwana ba wanda zai tambayi dan uwansa nafsi nafsi kenan ومن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفاح وجوههم النار وهم فيها كالحون تسأل الله شيمي ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون
Umar dan Khattab yayin da mutuwa ta zo masa Allah ya ji kansa da rahama a gargashin tafsirin wannan aya wanda mizaninsa kuma ya yi sauki babu nauyi shine khafat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum to wadannan sun yi wa rawukan su da kawukan su hasara bima kanu bi ayatina yazlimun saboda abin da suka kasance suna zaluntan kawukan su dangane da ayoyin mu na ƙaryata su kalmar yazlimun tana nufin yajhadun Umar dan Khattab yayin da mutuwa ta zo masa sai yake cewa إنما ثقلت موازين من ثقلت موازينه يوم القيامة مأون وندا aikin sa ya nauyaya sikelin sa ya nauyi ranar tashi alkiyama yayi nauyi ne bittiba'ihim alhaqqa fid dunya wa siqalihi alaihim ma'aunin ku yayi nauyi ne kun samu cikakken ma'auni yarin jayi zunubi saboda kun bi gaskiya a duniya kuma gaskiyan nan tana da nauyi haka ne gaskiya tana da nauyi gaskiya tana da wahala to a kiyama shi yasa za ku ga ma'aunin ku yayi nauyi saboda kun wahala a duniya wa huqqa li mizanin yudau fil haqqi gadan an yakuna saqila Umar yace ya cancanta mizanin da za a dora shi gobe a kiyama mizanin gaskiya ai ya cancanta ya nauyi ai wa inna ma khaffat mawazinu man khaffat mawazinuhu ma'aunin wanda ma'auninsa ya zamanto bayi da nauyi shamfera ya zama bayi da nauyi ne bittibaihimul batila fi dunya saboda sun bi ƙarya a duniya wa khiffatihi alaihim kuma ƙaryar ta zama mai sauki a gare su ba sa tsoron ƙarya ƙarya ita ce abincinsu ƙarya ita ce rigarsu ƙarya ita ce dariyarsu ƙarya ita ce murmushinsu ƙarya ita ce numfashinsu ƙarya ita ce abin da suke ci su sha da ƙarya suka gina gida da ita suka ba wa mutane motoci da ita suka ba wa mutane babura da ita suka kai mutane aikin hajji da ƙarya suka yi duk walwalar da suka yi ƙarya ita ce komai nasu da haka kun isa ku zo ku raba su da ƙarya ana labarin labarin wani mutum saboda tsabar alkawarin ƙarya kaji ko na kusa da shi abokanan suke cewa babba ne jagora ne sai suke cewa wani ne ya zo yake ba da labari a ayya mana alkawari sai abokanan suka ce ya rantse sai ce kware ku yayi mana rantsuwa ce to ka lura duk abin da wani ya rantsuwa a kai to shine bai zai yi ba wanda bai rantsuwa ba kuma shine zai yi suka ce wallahi sun jaraba wannan in dai duk abin da ya zo bai zai maka ba to zai ma rantsuwa a kai saboda zai ma rantsuwa ya gama kai ka bango ya ajiye ka sharkar ya ajiye ka ya yi fakin ɗinka ka nutsu sai ya shiga da wata harkokinsa amma in bai ma rantsuwa ba to zai maka malam ka duba wani abu aka siyan da kwakwalwa ba za ta iya ɗauka ba me ya jawo wannan karancin tsoron Allah wanda rantsuwar an da ita makami da za a iya yin amfani da ita to haka umar yake cewa kariyar sai ta zama mai sauki a gare su haka ibn sa'ad ya fudda wannan magana cikin tabaqat da ibn abi shayba cikin musannaf da abdullahi ibn al-mubarak a cikin littafin sa az-zuhud da haka ya koyan uwana wa yake so mizanin sai nauyi ya rike gaskiya yi aiki da gaskiya kai umarni da gaskiya gaskiya tsakaninka da iyalinka first gaskiya tsakaninka da makota second gaskiya tsakaninka da abokanan aikinka kada ka yadda a fahimci ƙarya a tattare da kai wajen aiki gaskiya tsakaninka da mutanenka gaskiya tsakaninka da makotanka gaskiya tsakaninka jama'ar da kuke rayuwa kasuwanci ne mu'amala ne karatu ne ko me ka bari mutane su sarrafa su siffanta ka cewa kai mai gaskiya ne ka huta shaidar mutane mala'iku suna aiki da ita su daga ta su kai ta gurin Allah su ce ‘yan uwansa mutane sun masa shaida mu ma mun masa shaida wane mutum ne mai gaskiya la ya zalu rajulu yasduqu wa yata'ahadu sidqa hatta yuktaba inda Allah siddiqa mutum bai zai gushe ba yana yin gaskiya kuma ya saba da gaskiya a cikin al'amuran sai zama mai gaskiya wallahi sai face an rubuta shi a gurin Allah cewa mai gaskiya ne ana rubuta ka zama siddiqi ka more dan aljanna kenan wala yazalu rajulu yakdhibu wa yata'ahadu al-kadhiba hatta yuktaba inda Allah kadhaba mutum bai gushe ba yana ƙarya ƙarya a cikin mu'amala ƙarya wa matarka ƙarya wa ƴaƴanka yau ƴaƴanmu a gidaje sai ka ji suna cewa kai da Allah rabu da baba makareci ne wallahi baya faɗan gaskiya danka a gidanka danka ya ƙareta ka waye ya zaka fito waje wani ya gaskata ka wani fa gaba ɗaya fa abin da yake gaskiya a tattare da shi numfashinsa numfashinsa iya numfaso fu wannan kam gaskiya ne amma ban da wannan bai da wata gaskiya ko komi ƙarya zai maka kuma wallahi yaftakhiru bi bi bi hadhihi alqarya yana alfahari da wannan ƙaryar to wannan wace irin rayuwa ce to idan kana so ka zamanto mizanin ka yayi nauyi to ka zama mai gaskiya a cikin al'amuranka in ko ka zama mai ƙarya to wallahi sai dai mu ce Allah ya ji kanka kawai al'amarin ka ya lalace to sai mai kuma Allah ya ce malam
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون lamarin Allah malam sai shi yanzu ka duba bayan wannan wazi da yi sai dawa yake nuna wa bayi cewa hakika fa mun kafa ku a bayan ƙasa mun ba ku mulki a bayan ƙasa mun ba ku iko a bayan ƙasa kuma muka raya ku a bayan ƙasa walaƙar makannakum fil ardi at-tamliku wal qudra shine at-tamkin muka mallaka muku arziki muka mallaka muku sarauta muka mallaka muku mulki muka ba ku iko a hannunku kuka zama jagorori kuka zama shugabanni kuka zamanto al'umma ta kwarai kowa da wanda yake shugabanta ko dai kaninka ko matarka dole ka bi wani gashi mun ba ku lafiya wajen lakum fiha ma'aish ko muka sanya rayuwarku a cikin wannan ƙasa ɗin shine ja'alna lakum fiha ma'aish abin da ake nufi da ma'aish daga al-ma'isha ne yani asbaban ta'ishuna biha ayyama hayatikum muka ba ku sababbai da za su taimaka muku wajen rayuwarku a kwanakin duniyarku min tijarati ga kasuwanci wal makasibi ga neman kuɗi wal ma'akili ga abubuwan ci wal masharibi ga abubuwan shaye-shaye wal ma'aish jam'ul ma'isha abin da ake nufi da ma'aish jam'i ne na rayuwa muka muku rayuwa in akwai rayuwoyi a hausa muka raya ku muka ba ku wannan duka to me kuke nema sama da wannan mun ba ku lafiya muka mai da ku masu hankali ba mahaukata ba muka ba ku abinci ba mu bar ku cikin yunwa ba muka ba ku arziki daidai gwargwado iyayen da muka so ba mu bar ku cikin talauci na inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba dan mun ba ku ci mun ba ku sha akwai arzikin da ya wuce wannan ba mu mai da ku mahaukata ba kuma muka ba ku mutane ba mu mai da ku awaki ba ko aljadu ko muka ba ku idraki da tunani kowa aka ba shi tunani kowa ya san daidai ya san kuskure sai dai son zuciya shedan kuma ya auri mutum muka ba ku dukiya muka ba ku mulki muka ba ku sarauta yanzu wani dan adam ne shi mutum amma Allah da hikimarsa ya sanya tsoronsa a zukatan mutane yan uwansa misali daya duba soja waye soja mutum ne yanda kake haka yake ko ba ka bane mutum ne amma Allah ya bashi wata dama a duniya an fada kowa ya yadda an bashi makami kuma shi din ba kowane irin mutum bane soja dan sanda tunda yana da uniform sai aka fifita shi a cikin mutane ba wai fifita wata takawa ba a a rayuwar duniya kurum wanda yau da wani mutum da mutane sun fanɗare sai a turo sojoji sai su kwantar da tarzoma da mutane sun yi hayaniya sai a turo musu yan uwansu mutane mobile ko yan sanda saboda suna da wani abu sai mutane su ji tsoron su sai su gudu yanzu ba za ku yi amfani da wannan dama da Allah ya baku ba kudin ku bi Allah idan baka gane ba bari sake buga maka misali ka dubi dan adam ka dubi bijimi yanzu kai idan an barka da kai da bijimi a ce ku yi doki-doki wa zai doki wani wa zai doki wani ha kai za a bawa kashi amma abin mamaki ka duba dan adam wallahi wani ya kware shi kadai zai iya kada bijimi dan jau'ai in ya harda masa igiya a kafansa ya murda ya ja ya mai tarnaki sai ya kwantar da shi in ya kwantar da shi sai ya taki ka duba dan kafar sawa duba kafar tasa gaba daya wala Allah kafar bujumi guda ɗaya ta kai shi amma haka zai danne bujumin nan yana kuka yana ihu ya daure shi kuma ya ce a kawo ka a yanka shi ka duba raƙumi duba tsawon raƙumi raƙumi fa ya cije ka sai ka daɗe kana jinya dan yana cizo amma Allah ya sauƙaƙa muku duba jaki da kai da jaki wai foni amma sai ka haushi ka doke shi in baya sauri ka bashi kashi kai duba doki duba doki da kai da doki wa zai dake wani doki zai ba kashi amma haka zai tsaya kai sufa ka dane shi ka zabure shi ka sukwane shi ya ruga da gudu in ga dama ka tsaye da shi in ga dama ka ce tafi wani ka rike bakinsa da linzami bakin yana jini yana jin ishirwa ka hana shi yana so ya ci abinci ka rufe masa baki duka Allah ya sarrafa muku wannan ya baku dama ka duba dabba duba tinkiya duba akuya duba saniya duba raƙumi suna da ransu kana da rai suna ci kana ci suna sha kana sha suna jin daɗi kana jin daɗi suna jin rashin daɗi kai ma kana jin rashin daɗi suna jin zafi kana jin zafi suna jin sanyi kana jin sanyi amma Allah ya halatta maka aka ce wai idan wata sallah babbar sallah ta zo ko in bukata ta kama je ka ka kama komin girman raƙumi ke komin girman sa ka kwantar da shi ka yanka an ka yanka kayi halal ma lada za ka samu ولقد مكناكم في الأرض فجعلنا لكم فيها معايش أما ضد هكذا kalilan ma tashkurun Allah ce kaɗan ne daga cikin ku suke yi wa Allah godiya duk wannan ni'imar da Allah ya muku ba kwa godewa bayan wannan akwai wani abu kuma mu je malam
ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم haka ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين duk wannan ni'imomi da Allah ya muku ka duba dan adam da fandarewa Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha da za ku irga ni'imomin Allah wallahi ba za ku iya kididdige su ba amma innal insana la zalumun kaffar dan adam mai zaluntan kansa ne mai yawan butulci ne bayan haka Allah ce walaqad khalaqnakum mun halicce ku sun masawwarnakum sannan muka suranta halittanku tun daga iyayenku usulakum wa aba'akum daga tushenku da iyayenku muka tsara halittanku sai muka yi ku mutane masu kyakkyawan halitta aka maka idanka a sama baka ma- ba a maka idanka a ƙasa ba don an sa maka shi a ƙasa akan yatsunka na kafa za ka yi ta fasa ido in ido ya fashe kuma akwai mushkila ka zama kawo ba za ka gani ba sai Allah ya sanya maka fitilar ka asaba saboda me yasa ya bai sa ma a ƙasa ba saboda koda wani abin da zai cuce ka ya zo ma ta sama zaka iya gano shi da wuri amma in ya sa a ƙasa fa wani zai iya zuwa ya doke ka ta sama baka sani ba ya kashe ka amma sai Allah ya sa ma idon ka a ina a sama da Allah ya zo bai yi ka sungul guda ɗaya kamar sanda ba saboda tsayawar ka za ta zama matsala dole kullum sai ka dogara da ya zo sai ya tsaga ka gida biyu ya raba ka kafar ka sai ya raba ta gida biyu kuma sai ya yi mata is flexible tana da laushi za ta iya motsawa ka baje ta ta nan ka baje ta nan ko ka tsaya a haka ko ka tsaya a haka ko karkata ko kai ne kuma ma sai ya baka dama za ka iya zurawa da gudu amma yau da sanda guda ɗaya za ka ajiye ta ka sa ta ce ta gudu ba za ta yi ba saboda ba ta da menene babu wannan flexibility na ta yi ta yi wannan gudun ba za ta iya yi ba da ya zo sai baka wani abu ana ce da shi hannaye dan da ya barka da kafafuwa kadai babu hannu to zaka samu matsala yanzu idan zaka ci abinci kenan sai ka dago kafar ka haka akwai mushkila idan baka da training ma kafar taka ba za ta iya zuwa bakin ka ba sai maka wasu ga wani abu anan wai shi sunan sa hannu wannan ma shi ma hannu ko bai baka ɗaya ba dan saboda zaka iya zuwa ka zo daukan wani abu mai nauyin da yafi karfin ka dauke shi da hannu daya to sai aka ce ka hada hannu biyu yanzu wannan tebur din watakila bai zai iya daukowa da hannu ɗaya ba to amma hikimar ubangiji sai mun hannu biyu in na sa wannan sai in sa wannan kuma karfin wannan daban karfin wannan daban la ilaha illallah muhammadur rasulullah bayan wannan ka duba hikima ta ubangiji da yazo bai yi mana shi dungulmi ba da ya maka shi a dunkule haka yes zaka iya daukan wani abu amma wani abu karamin abu bai zai dauko ba kamar wannan wayar in a dunkule ne hannun sai dai ka shafa ta ba za ta dauku ba sai dai dole ka yi haka da haka akwai wahala sai maka wasu yatsu sai yanka nan ya yanka nan ya yanka nan ya yanka nan me hikima da ya yanka ko bai basu a hade ba da ya bude suna da laushi zaka iya nadewa ka rike wani abu haka kawai sannan zaka iya damkar wani abu sannan zaka iya rike abu ka karya shi yayin da ya baza ma sun fi karfi akan suna hade saboda kowanne yana da nashi karfin kuma da ya zo sai ya kakkarya maka su wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan wannan ya maka join join guda 360 a jikinka kuna zamanin wai wannan duka a banza ne ba manufa shine sun masauwar nakum Allah ce mun halishi dan adam muka kyautata halittar shi ka duba akuya fa irin ka ce inda an miƙar da ita ko ba gaba ne ban sani ko kun gane akuya irin ka ce in an miƙar da ita me bambancin ku tana da kafafuwanta ta miƙe mana ba ga hannaye ba ba ga kai ba ba ga kunnuwa ba to me saura ha ban ji ba sai gafo shine ai yatsun kai ba an baka yatsu ba sai bindi kai ma gutsure bindin aka yi ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم bayan wannan falala da daraja da muka yi wa dan adam sai muka ce wa mala'iku ku yi wa annabi adam sujada baban ku kenan fasajadu illa iblisa lam yakun min sajidin mala'iku duk suka ce mun yadda ya Allah mun sallama ga wannan halitta ta dan adam da kai lalle ta fi mu amma shaidan sai ce ba zan yi ba illa iblis lam yakun min sajidin shedan ya ce ba zan yi ba me yasa gobe insha Allah ta'ala za mu faɗi jawabin da ya hana shi shedan din ya yi sujada dama wannan kisar annabi adam ne za a fara ta yau to kuma ba za ta faru ba saboda babu lokaci sai mu dasa aya gobe idan mun zo sai mu faro daga kan wannan ayar dan mu ji gwagwarmayar da aka yi tsakanin annabi adamu da shedan ai kun ji dan adam din ko mu yanzu ba yayan annabi adam bane Allah ya mana wannan to ai daga babanmu ne aka fara samun matsalar shedan ya yi masa hassada ya fara kiyayya da shi ka duba shedan da tsufa fa ya fafata da annabi adam kuma du ya dawo mu din ma jikokinsa da taba kunnansa bai kyale mu ba to gobe insha Allah ta'ala zamu ji kisar dalla dalla kuma zamu kawo wasu ayoyin na cikin Qur'ani da za su da haskaka mana hanyar mu ga true picture din duka true picture ne amma mu ga complete picture na ainihin kisar gaba ɗaya bi mashiyatillahi tabaraka wa ta'ala abinda muka faɗa daidai Allah muke roƙo ba mu lada wanda muka yi da kuskure ko tuntuɓa harshe Allah mana afuwa da rangwame laraba mu da ita
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mai tambaya da farko ce malam a tasirin da na yamma ita da ke nasiha kan kyautata wa iyaye da girma masu kace idan mutum ya zo baya ma tsugunawa ya gaishe su shin shari'a ta bayar da daman mutum ya karya wani girman sa domin girmama wani Allah
da na ce baya tsugunawa ya gaishe su ba ina nufin in za ka gaishe shi ka tsuguna ba kullum ku rinka yi wa mutum hisabi da abin da kuka san shi da shi da aƙidarsa ko ba ka bane yau in wani ya ce maka malam abdallah ya ce wani ya je tsuguna ya gaida wani ya kamata ka ce ba haka bane tunda me yasa saboda addini bai ce haka kuma mutum ba faɗan haka ba amma idan tsohon ka yana tsuguna ai dole ka tsuguna ko tsayawa za ka yi yana tsuguna kana tsaye sai ka tsuguna cewa aka yi an hana wata gaba ka lankwashe ta ka naɗe ta don girmama wani wannan babin na Allah ne kamar yana tsaye ka durkusa to wannan an ce da sunkuyo da durkuso da sujjada da ruku'i duk babin na ubangiji ne kada a yi wa wani in ba Allah ba sai ka yi wa wani Allah to wannan ka yi kuskure ka saba wa Allah amma idan mahaifinka yana tsaye kwanci ba sai ka tsaya ka je ka ina kwana a tsaye wannan sunan su suwul adab rashin ladabi ne wannan ka samu mahaifinka a kofar gida yana tsugune sai ka tsaya tsugunawa kai ma za ka yi kamar yadda ya tsuguna kai ma ka tsuguna amma me aka hana yana tsaye ka tsuguna ko ka sunkuya kamar yadda wasu suke sunkuya akwai wanda suke rubda ciki ma gaba daya yes akwai alamar girmamawa ce in sun zo gaida iyayen su rubda ciki suke gaba daya flat akwai masu yin wannan kaga duk wannan ba daidai bane al'adu ne ana yin su al'ada mai kyau ne al'ada amma kuma shari'a ba ta zo da shi ba sannan yana daga cikin ladabin gaisuwa ko da musafaha za a yi to a jira sai babba ya miƙa hannu sai karami ya bayar kaji ko ba wai cewa an ce ai musafa ai musafa shikenan kai zaka je ka miƙa wa babba ba a malamai sun faɗa cikin al'ada kamar yadda manzo Allah ya faɗa wanda yake tafiya shi zai sallama wa na zaune ko wanda yake kan titi shine zai ce waɗanda suke zaune assalamu alaikum ba wai waɗanda suke zaune ne za su ce mai assalamu alaikum ba sannan kuma annabi ya ce alkabir al-saghir babba ya yi wa ƙarami sannan wanda yake tsaye shi zai wani zaune sannan wanda yake tafiya shi zai wani tsaye kun fahimci wannan yawa to wannan shine abin da ake nufi kuma ba kasan nan adam wato yana da son zuciya ba fa nan ake so ya pointing ya gane ba yanzu ba maganar ya tsuguna gaishe shi bai tsuguna gaishe ba shi ake magana ba a'a kin gaisuwar ake magana yanzu bai damu da maganar kin gaisuwar ba shi abin da kalmar tsugunan da aka faɗa ita ta dame shi ban sani ko kun gane ana magana ne akan mutane ba sa gaida iyayensu akwai jama'a da da yawa mutum zai fito ya tarar da tsohonsa a kofar gida sai wuce ba zai gaishe shi ba shine nace sai ya wuce ya tarar da tsohonsa a kofar gida yana zaune ko yana kwance sai ya wuce ba zai gaishe shi ba nace sai ya wuce bai tsuguna gaishe shi ba to shi rashin gaisuwar ba ita ce ta dame shi me yasa aka ce tsugunawa kuma ya manta muhimmancin gaida iyayen muhimmancin gaida iyayen abu ne mai tsada ka gaida mahaifinka yinsa kuma shine zai sa kai ma naka 'ya'yan su rinka gaishe ka wallahi duk mutum mai kamala yana son a gaishe shi kuma an gaishe shi zai ji daɗi haka kawai mutum zai buga maka waya ce na bugo ne in gaishe ka sai mutum ya ce na gode na ji daɗi na gode yanzu kai ba za ka gaida babanka ba ina ce a banzan mazara ma za ka buga wani waya ka ce na gaishe ka na gaishe ka tsohonka ba wai me wai iyaye me suka yi ne me iyaye suka yi akwai mutumin da baban shi zai dauko kaya yana kallon sa wallahi sai ya kwana da zai je karbe shi ba akwai yaron da ya zo daga jami'a ya fito ya ɗebo abokanan suka zo gida tsohonsa yana kwance a kofar gida sai abokanan suka ce kai ya wannan ne boss din ce kai wannan wani wani tsohon kakanmu ne ka duba don girman Allah ka san laifin uban saboda ya tsufa ya zama tsoho wai yanzu ƴaƴanmu da muka haifa wai suna wai suna kyamar su danganta kansu zuwa gare mu saboda ya sha boko wai wani tsohon wani tsohon kakanmu ne ita ma ta yarinya aka ta kai aka zo gidansu da kawayenta ƴaƴan masu hali suka zo suka ga tsohuwar ta gata gata nan ana ce aka cike yanzu wani ne mamanki sai shi a wannan yar aiki ce fa yar aiki wannan ka aiki ashaddu ma wai duk me ja wannan saboda rashin ba akwai mutane tarbiyya ga iyayensu ba Allah ya sa mu samu wata gaba za mu kawo maganganu tuli masu tarin yawa dangane da muhimmancin bin iyaye da kuma wajibcin a yi musu da'a yana daga cikin muggan zunubai a duniya shine uququl walidain saba wa iyaye mugun zunubi malam da an jera shi a layin su shirka su kaba'ira uququl walidain saba wa iyaye ba kai maza maza ma in Allah ya sa tsohonka yana nan a raye ka maza ka je ku yi sulhu wallahi maza maza maza maza ka je ka yi sulhu da shi ka gaishe shi wallahi malam bari in gaya maka kai malam mutane suna kuskure kun san muna wa'azi daidai gwargwado Allah yana nuna mana abubuwa da yawa kar ku yi mamakin abubuwan da muke gaya muku wato akwai abubuwa ne da yawa dab da zan taho dinnan wani mutum ya zo ya same ni muna sallah da shi a masallaci kullum irin dai dan wa'azi da gargadi da ake da sauransu yace akram kallawa na zo ne in same ka in nemi shawararka dangane da abin da dana yi mun yace yau ɗana ne ya je ya haɗa baki da wasu suka zo za su kore ni a gidana yace in fitan ba su gurin saboda an samu wani akasi a rayuwa na rabu da mahaifiyarsu kuma na dawo ma da mahaifiyar amma ba mu samu jituwa ba da na dawo da mahaifiyar tasu ta ce ba zan ƙara aure ba saboda mun haifi 'ya'ya da ita ce sam a duniya ban isa ne aure ba ta haɗa kai da 'ya'yanta manya ƴaƴan da na ƴaƴana ne ni na biya musu kuɗi suka je university yanzu dai ya zama wani babban darakta a Abuja yayi kuɗi miloniya ne shi wai saboda yayi kuɗi shine yazo ya aiko min sammaci wai in fitan tattara in ba su gidan tunda zan wulakanta uwarsu shine yace na kira shi nace kai yanzu dan ubanka da ba dan ni din ba da uwarka ta zama uwarka kai hakuri nace ba zagi kai ba daidai faɗa ko zagi yayi bai zagi ba da ba dan shi ba uban da ita wannan uwar tasa za ta zama uwarsa ballantana ya mai da shi matakalar da zai taka shi ya ce wallahi haka haka haka yaron nan ina masa na ce ka kira mun shi ka kawo shi masallaci ka zo ko ni in bai zai zo ba mu je da mota in je in same shi ni zan masa gargadi ko shi ya fi kowa tudu a ƙasar nan zan karanta masa zan yi masa bayani alabashi in na gama ya rataye ni amma zan isan masa da gaskiya sai ya ce wallahi aka nan kalla bai zai zo ba dan yanzu in buga masa waya wai in ce zo abadan bai zai zo ba cewa zai yana da aiki malai ɗansa da ni da shi muke wannan magana shi sa karku muna magana ku mun tsananta mu ce akwai ciwo ne a zuciya damuwa akwai 'ya'yan da in sun samu guri ba abinda ba sa yi wa iyayensu ya ce to ai ba bukatar ma yi bayani ya ce malam kudin makarantar yaron na ina kurin tuna lokacin da aka haife shi a hannuna na biya masa nazari na biya mai kudin secondary school mai tsada da ina da kudi yanzu ba abin da nake da shi a duniya sai kemis guda daya wallahi mutumin ya tsufa ya motsa gaba daya wahalar rayuwa ya ce amma yanzu yaron nan wai ya yi kudi wai ya je abuja wai ya zama darakta ya ce university din fa lokacin da yake NYSC ma fa ni nake biya mai kuɗi ya biya kuɗin mota ta gurin service ɗinsa amma kaga yanzu ya samu aiki wai ni zai yaƙa je malam
yana ba ya ce mara ina neman aiki ne sai kuma aka ce sharaɗin aikin sai wanda ke da shekaru ashirin da biyu ni kuma shekaru masu mutaka ina da shekara kamar talatin yanzu wannan ya halatta in je canza takardun haihuwa na saboda shekaru masu dawo daidai da yake a ka haƙura ka je ka nemi na 'yan shekara talatin watakila an ce shekara ashirin da biyu ne ko ashirin da biyar saboda suna da wata manufa duk abin da kuka an faɗa akwai manufa ɗan shekara ashirin da biyu ko ashirin da biyar misalin saboda suna da wata manufa mai shekara 25 zai iya kaza bai zai iya kaza ba kuma za mu ci moriyarsa a aiki daga nan zuwa shekara kaza bai gama rubewa ba amma in ya kai shekara 30 to ba za mu ci moriyarsa da yawa ba ba zai mana amfani ba zai zo bai da amfani saboda tsufa ya cin masa to akwai kuma aikin da za a zo a ce ba a son mai karamin shekaru dattijo ake so mai shekara 30 isa ma ake so sai ka je ka shiga ina fatan kana fahimta to wannan shine ya kamata ka yi
wanda ya ce malam ina aikin gwamnati to sai na samu larurar rashin lafiya na tsawon shekaru uku kuma ana bani albashi duk wannan tsawon shekaru amma menene matsayin albashi na inda sun baka shi kenan mana da ba sa so ai za su tsaye da albashin kuma gwamnati ai tana da karamci ko kuma gwamnati ta san ya kamata akwai wannan ai akwai me ake ce uh, menene akwai abin da suke faɗa mutum yana aiki ya samu rashin lafiya za a ci gaba da bashi albashi har zuwa wani lokaci ka ci halal tunda ba sata kai ba inda kana da lafiya ana ce da sun ci moriyarka ba komai ba komai na'am
malam wanda ya ce idan kuna mu'amala da mutum kamar wani dan siyasa da kowani kana son sa kuma to malam na ji ana cewa wai ranar tashin kiyama Allah zai tare da mutum tare da wanda yake so kuma ya ɗaya za su shiga Ai, kuma ya ɗaya za su shiga ma
to me matsalar ka ce kana son wani mutum kuma Allah ya tashe ka tare da shi to me matsalar ku matsalar ku ba ku iya tambaya ba yanzu ana ban sani ku daidai ta ne kun fahimci abin da ke faɗa nan ya ce yana son mutum ko yana ƙaunarsa kuma ɗan siyasa ne ko kuma wani mai hali kuma ya mutu an tashe su tare to me matsalar ha ban ji ba to ka ce ka riƙi mutumin banza kana son sa shine bayani ka riƙi mutumin banza kana son sa to ai dama ita shari'a bata baka dama ka ɗauki mutumin banza mara kirki mara addini wanda har da in ta kai shi in ya mutu wuta zai shiga kuma ka ɗauke shi masoyinka ba yi tunda an ce za ku tashi tare kai din ka ɗauki mutumin da in kun mutu kuna tare aljanna wannan bai hana fa kai mu'amalar duniya da shi ba za ka yi kasuwanci da shi za ku yi saye da sayarwa da shi harkar siyasa za ku yi movement zirga-zirgar siyasa a yi kaza siyasa harkar neman abinci ce fa ko ba gaba ne harkar neman tuwo ne ai ba tsarin Allah bane ko tsarin Allah ne neman tuwo ne ana neman abinci ne kuma aka mai da shi tsarin shugabanci alal larurati ake yi dan bai dace da tsarin musulunci ba to amma aka ce aje ayi alal larurati kai kuma ka zo kana idan ka samu dan abin da zaka ci to wannan ai ba dan kana mu'amala da shi ba ya nuna cewa wai kana son sa ku mutu tare ku tashi tare ba ba hana mu'amala akai ba ku fahimci abin daidai zaka iya mu'amala da shi ka yi harkoki da shi ku yi business da shi ya aike ka ka aike shi ya baka amana ka rike ko me ma za ku iya da shi amma kauna ta zuci kana son sa irin yadda zaka so mumini shine aka hana ka la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أو وانيني أو وانيني أولئك كتب في قلوبهم الإيمان هزوا قرشي in dai mutum baya son Allah baya son manzon Allah makiyin Allah makiyin manzon Allah ne to ai ba za ka kaunace shi ba kuma dan dan wanka musulmi ne ko in yana yin siyasa mutane nawa ne yan siyasa ma sai sun riga ka shiga aljanna ai suna nan da yawa sun yi siyasa kuma sun taimaki al'umma kuma ba su cuci mutane ba akwai dan siyasar da ya yi siyasar ya fito kuma ya yi firi ya ce inda wanda ya taɓa ruwaitowa ya sace kwaban gwamnati ya zo ya faɗa ya rubuta ko a jarida ko a duniya gaba ɗaya kuma ya fito ya ce shi duk abin da ma aka bashi na gwamnati ko kuɗin tafiya ne in ya je ya dawo iya abin da ya kashe nan shi yake amfani da sauran dawo da su yake ko wannan yar aduwa ɗin nan da kuka gani ya rasu yar aduwa nan da kuka gani ya rasu wani na kusa da shi ni da shi muke magana muna tafiya a mota daga ni sai shi sai wani malami sai Allah ya ce mun ya zama da shi ya fi sau arba'in a gidansa ya ce wallahi wallahi akara muka Allah ba ɓoye ma zan yi ba ba cewa ne shi malami ba ne shi ba malami ba ne wai a ce ko saboda kishin addinin musulunci ko na sauransu ya ce amma yana da gaskiya daidai gwargwado irin tasa ya ce idan aka zo aka fito mana ana fito mana da abinci daga gidan shi ya ce wallahi abincin da yake ce mu dinnan 'yan majalisa 'yan sanad ne mutumin ya ce wallahi tallahi a gidanmu ba za mu ci wannan ba ya ce normal jollof rice da ka sani wallahi ita ake fito da ita a dan dora nama kwaya ɗaya biyu ruwa kuma da ka sani irin irin swan wata din shi ake kawa wani lokacin a hada da lemon wani lokacin babu kuma a gaban mutumin na haka zai sa wannan abincin ya ci kuma mu ma dole mu ci tunda yawa excellence ya ci ya ce kuma mu a majalisa mun gani aka dawo da biliyoyin kuɗi daga ina a ce daga gidan shugaban kasa waye yar addu'a wannan kuɗin fa ce ai kuɗaɗe ne da ake bashi na hidiman gida da zirga-zirga da waye da sauransu yayi iya amfanin da zai iya yin amfani da su sauran kuma ya dawo da su aljihun gwamnati haka ya faɗa wannan yar addu'a wannan wannan yar addu'a da ya mutu kuma har yanzu ku je katsina ku je ku ga gidan shi gidan da turai ta zauna ta yi karɓar ta'aziyya a katsina ba wani akwai wani gida wanda aka sa su babban gida mai dan kyau haka na wasu amma ainihin gidan shi irin bungalo gidaje nan ne normal gida wallahi wata mata ɗaliba ta ce ta ce ta je ta yi mata ta'aziyya a gurin suna da alaka da ita ce wallahi tallahi kafet din falo ni kaina wa zan shimfa da wannan kafet din a falo na ba kuma kujerun ni kaina na fi karfin su irin comrade mutanen nan shi bai yadda da satar kudin gwamnati ba wallahu alam ayoyi da hadisai ne suka daure shi suka hana shi sata wani wannan ne fa nima alhamdulillah tsabar kwamarancin ne yasa shi dai mu dai mun ci riba bai sa cikin al'umma ba to akwai wani kuma wanda wanda zai zo ya ce kaza kaza kaza da sauransu ni shi yasa ina gaya muku ya koyan uwana dan an ce wai wani dan siyasa kada wai da an kira dan siyasa wai ka ka zage shi ka ce wai mutum maza ne wallahi akwai wanda sun fi ka imani Allah akwai wallahi suna nan da yawa kuma ba lalle bane kai kullum matsalar ka kai kai kanka a cikin garin ƙauyen ka yake ko kwalwaka ba dai a iya nan take gani kake kowa irin mutumin garin ka ne abin da ka dauka kenan kuma akwai waɗanda ba haka suke ba akwai waɗanda ba haka suke ba a yanzu din a cikin wannan tsarin da kake ganin su lalataccen tsarin akwai masu kwatantawa yau din nan muna tafiya da safe da asuba na je Bauchi wani dan uwa muna tafiya a mota yake nuna mai ce ga wani junction nan yace a nan gurin akwai wani mobile wallahi baya karban cin hanci idan aka zo wucewa a fasinja hannu na suke da mota za ta zo a dan dunkulo naira ashirin din na ba sai cewa baya karba ya riga ya suna ya sanu akan wannan dan sanda mobile yanzu wani ya zo sai ya zage ce duk yan sanda marasa mutunci ne ni da kaina akwai dan sandan da ya bugo min waya yake faɗa yake cewa ya zo yana zaman kanta abokanan suna karɓan wannan kuɗaɗe amma shi fa baya karɓa ban san daga ina bugo ba yana ta min wasu tambayoyi na addini ne mamaki na ce dama akwai irin ku yace wallahi malam a wannan aikin da kake gani akwai irin mu da yawa da yawa da yawa sai dai waɗanda ba mu ba sun fi mu rinjaye amma wallahi malam akwai waɗanda suke ba haka suke ba akwai da yawa ni din nan da kake gani na wallahi akwai yan sanda group yan sanda baran faɗa muku a ina suke ba dan kada je a bibice su wallahi da suke haduwa su zo su yi magana in zo in je in musu wa'azi in musu karatu a ce su yi kaza su yi kaza kuma kaga suna takawa da tsoron Allah akwai sojoji muna karatu da su sojoji masu masu aminai da yawa masu matsayi su zo wurin karatu irin wannan su zauna suna saurare in abin zubar da hawaye ne su zubar da hawaye suna nan bila adadin a sojoji akwai su a cikin 'yan sanda akwai su a cikin dukkan jami'an tsaro muna da mutane to dan me zamu zo mu kudin goro mu zo mu ce wai kowa mutumin banza ne wallahi ba daidai bane na yadda akwai na banza amma akwai na kirki kuma wannan shine adalci ko a cikin kafaran da kake gani wallahi akwai wanda ba zai ci naira ɗayan ka ba kuma shi ba musulmi bane amma addinin sa bai yadda ya cuce ka ba bai cuce ka ba to shikenan da an ce wani dan siyasa ne shikenan kawai dan siyasa zama mutumin banza a ba haka bane to ku tsayar ku kuna cewa mutanen banza ne kuma kuke bin su kuna karban kudin su ko ba haka bane muna tashi a karatun ne yanzu wani zai je kafa dandalin sa barka da zuwa Allah boy mun gama maka wa'azi a nan kuma ka koma kuma nan ka rubuto mana takarda ka ce kaza insha Allah ai ba daidai bane mu je mana
malami ne da ana yin wannan jana'iza kafin mu da zan zo wani sarfaran ƙarshe mana ya zan yi
da ka zo ka samu kabbara ƙarshe kana da zaɓi ko dai ka ce in an yi sallama ka ce assalamu alaikum ko sallama ɗaya ko sallama biyu duka ya ta inganta a sallar jana'iza idan kai assalamu alaikum shikenan ka je a ɗauki gawa da kai akwai malaman da suka ce idan akwai ɗan ratan lokaci kafin su gama yunkurawa su ɗauke gawar to za ka iya sauran kabarbarin tun da kabara hudu ake yi kayi Allahu akbar ta farko liman ya ce assalamu alaikum kafin su gama yunkurawa su ɗauke gawar sai ka ƙara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ka ka samu hudu kabbara hudu ake a sallar jana'iza kabbara farko Allahu akbar sai ka karanta Fatiha kadai akwai ra'ayin da ya ce ka iya karawa da sura kuma ya inganta kabbara ta biyu Allahu akbar kana gama kabbara ta biyu sai kai salatin annabi ba ɗaya ba kai ti kana mimitawa kabbara ta uku Allahu akbar sai ka kama yin addu'a ka yi wa mamaci addu'a ka yi wa kanka addu'a ka yi wa musulmin duniya addu'a اللهم اغفر له وارحمه اللهم ثبت من تقه عند المسألة اللهم لا تفتنا بعده ولا تهرمنا أجره اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئا فتجاوز عن سي- عن سيئاته اللهم أدخله الجنة مع الأبرار اللهم أبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وجيرانا خيرا من جيرانه وزوجا خيرا من زوجه اللهم أدخله الجنة مع الأبرار اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره كيما كيوا كانك الدعاء kuma ka ce Allahumma gfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwati kaga kayi wa mamaci kayi wa kanka kayi wa mamat- musulmi gaba daya wanda suka mutu da wanda za su zo nan gaba sai kabbara ta hudu Allahu akbar ba ita ce kabbara karshe ba kana da zabi guda biyu kana yin kabbara in ka ga dama ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ko kuma assalamu alaikum ko kuma idan kai kabbara ta hudun kada ka yi sallama ka ƙara addu'a dan an ruwaito a hadisi manzo Allah bayan kabbara ta hudun yana ƙara yin addu'a sai ka ƙara yin addu'a in ka ƙara addu'a ba za ka ƙara kabbara ba sai ka ce assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum rahmatullah shikenan wannan in kai ne za ka yi limanci kenan ko kuma in bi kake yi to a can din malamai suka ce idan a a wannan ta kubuce ma to Allah kalli kai kabarbarin ka dan samu ka tafka in kuma baka yi ba ma shikenan ya ya ainihin wato ya ya ya wadatar kuma a bi gawar yana da kyau a rakata saboda wanda ya sallar gawa ya rakata ladansa da bambanci da wanda ya sallah kadai bai rakata ba kwarai da gaske za a baka lada kamar eh, mislul jabalain al'azimain kamar dutsen Uhud babban dutsen nan da ka gani irin sa za a baka lada tari da yawa to idan an yi wannan yayi in kuma kayi sallama din ma yayi kuma za ka iya yi da taimama ma in ka zo ka ga duba ka duba ka ga babu ruwa kurin ka- ka buga kasa tab ka yi taimama ka shafa ka yi Allahu akbar kuma ba sharadi bane sai an cire takalmi da takalmi ma za a yi sallar gawa ba sai ka cire takalmi ba sannan a dauke ta a dora ta a kafada sai a tafi da ita kuma an tafi da ita ba wani zikiri da aka ce ayi da akwai wadanda in sun dauki gawa da la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ba wanda ya ce kai wai mutane wai anan wai za su nuna wai suna tsoron Allah yana gama la ilaha illallah ya kai zai je kama cin haram yana gama la ilaha illallah zai je cuci makocinsa yana gama la ilaha illallah ya je ya cuci matarsa abinda ba a ce mutane su yi ba sun fi himma a wurin na taba zuwa makabarta an je binne wani mun je binne wani sai na tarar da wani a gindin kabari ya rike da dogon carbiya na Allahu salli ala Muhammad wa sallim ala- nake kai Wai- wai shi mai wai mai takawa yana iya ta salati yana ta yana ta kuka cewa ya saka wa ya ce ka zo gindin kabari ke yi salati kaga ziyar jahilci kenan ga abin da aka ce ka yi an ce ka yi masa addu'a ka neman masa rahama ka zo gindinsa ka rike dogon carbi kana ta salatin annabi to yanzu da kai salatin annabin menene zai yi benefitin da wannan salatin annabin da kai kai fa ka zo kana ibada kawai me bambancin salatin annabin da kai a gida a ɗakin ka da wanda ka je gindin kabarinsa ka tsayar masa carbi kai me bambanci shi mamaci idan an je so ake kai masa addu'a da zai karu to ka ka je ka rike tarbi kai ka kana kuka kana salatin annabi ka ga ka ga me zai karu da shi idan wana ku gane salatin annabi yana da muhimmanci abu ne mai kyau amma a ina aka ce a yi shi an ce a yi salatin annabi a gindin kabari ka tsaya kana rike da tarbi a gindin kabarin mutum kana kuka wai na la ilaha illallah yana kaza wannan ba daidai bane ne mu tsaya inda aka tsaye da mu shine daidai abinda ba a ce mu yi ba kar mu yi Allah gane da mu
to tambayoyi wasu bauta ne da sauran sai addu'a kuma an bukar da takardun addu'a akwai bawan Allah da jiya bayan an tashi a nan ya da hanzar bisa saboda ka ina kusa sai zai samu alai muhammadu kana ya yi bayani ya karbi kansa bayan shi insha Allah gobe da yamma za a koma tasiri a cikin masallacin ne ya faɗa ba sai sannan akwai wanda ya mata salaya shi ma yana kusa sai ya zo ya bu da ƙarshe ya sadadin addu'o'in kuma haka akwai bawan Allah da turo yana buƙatar a yi masa addu'a da shi da kakansa tare da sannan wannan tsoron ina so a min addu'a Allah ya bani haihuwa wani ya ce malam ina so a taya ni da addu'a yaya ne ya shiga wani hali na shaye-shaye da bin mutane maza to Allah ya kubutar da shi Allah ya kubutar da shi Allah ya ganar da shi
wanda ya ce malam ina fara addu'a a kan ɗana a kan yin addu'a don na ga kamar sihiri aka yi masa ne ko kuma shaidan ne yake nema da buɗe shi Allah ya ganar da shi Allah ya ganar da shi Allah ya ganar da shi Allah haɗa kansa Allah sa ya zama ta mai kirki
wanda ce malam dan Allah a taimaka mini da addu'a domin akwai wani da yake wahalar da ni sosai don Allah malam in akwai wani addu'a ma da na musamman da za a taimaka mini da shi a fannin ya baka faɗi me yake ma ba ake wallaka gace na wallaka wataƙila cutarsa kai ma ba mu sani ba sai kai bayani mu je Allah kubutar da kai in daga cikin kake yi
malam na bukatar a taya mu da addu'a mahaifin wa shi da wani hali Allah kuma ya sauka mana Allah ya yi amin Allah ya yi yan uwa musulmi wa duk waɗanda suka rubuta wadoyi Allah ya musu Allah ba su dacewa kuma akwai gyara ka san yanzu irin wani dan uwa da ya ce ya masa addu'a shi da kakansa to tsohuwar kafa baban kafa kawai kai space fine ai maka addu'a kai da kakanka to baban kafa maman kafa wallahi wani abubuwa ni dai Allah ya rufa shiri ga yan ɗari biyunsa da ya haɗo da ita idan mutum zai yi magana irin wannan ya rinka ɗan yin tunani haka ba laifi ba ne kamar ka ce kakanka yana da larura a yi masa addu'a amma sai a haɗa da iyayenka gaba ɗaya ai mana addu'a da mu da iyayenmu da kakanninmu da kowa da kowa wannan ɗari biyu kuma alhamdulillahi mun gode Allah saka da alkhairi duk wanda zai bada wani kuɗi kada ya turo mun kuɗi ni nan a bawa hukumar gudanar da tafsirin nan Allah ya taimake su su ci gaba da hidindimu na aikin tafsiri duk wanda ya kawo sadakarsa ko naira da ko na abu sai a sa shi cikin a gudanar da tafsiri din nan zaka samu lada kwarai kwarai da gaske insha Allah akwai wani bawan Allah da shi ma ya kamata a sa shi a addu'a ya ki ya faɗi sunansa kuma bai ba da dama a faɗi sunansa ba tunda aka fara karatun tafsirin nan da nan da na fada ma da muke yi har ma da wasu ƙauyuka an ce yana shi ke ɗaukar nauyin man fetur da ake amfani da shi kuma turowa yake kuma an yi an yi a san waye yaƙi ya bari wallahi ni kai na ban sani ba su ma kuma guda- jami'an da suke gudanar da harkar tafsiri na ban san shi ba shi yasa alhamdulillah bana dai kan mu kan masha Allah ba ku ji muna cewa kawo kuɗin fetur ba ko to wani ne ya ɗauki nauyi Allah ya saka masa Allah ya ƙara masa arziki kaga irin waɗannan su ake so to shine kowa yanzu irin wannan tafsirin da ake gudanarwa jama'a suna amfanuwa da yawa kowa ya duba cikin ɗan abin da Allah ya hore masa ya taimaka ya taimaka amma a zo babu kaza ana aron kaza lasifika ta lalace microphone yana ta atishawa wane kuma ga wasu suna da hali introduce microphone nan bai wuce dubu biyu ba to shi ma a yi masa addu'a da duk wanda ya nemi taimakon addu'a ya Allah ka biya mana bukatun mu gaba daya Allah ka samu cika da imani muna da yan uwa da iyayen su ba su da lafiya wani mahaifiyarsa ba lafiya abin ya tsananta a yi mata addu'a wani mahaifin shi ba lafiya wani matarsa ce ba lafiya wani yana neman haihuwa wasu na neman haihuwa duk mai larura a wurin nan ubangiji ya Allah muna roƙon ka ba shi ka biya masa bukatarsa duk wanda yake neman wani abu na alkhairi Allah ka ba shi ya Allah ka duba mu da duba na rahama da jin kai a wannan rahama a wannan wannan wata na jin kai da rama da kake bayarwa ka bamu ya Allah ka shaida mana da alkhairi kuma kai mana arzikin alheri Allahumma izil islam wal muslimina wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da ad-din wansur ibadaka al muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin اللهم اعزنا ولا تذلنا واكرمنا ولا تهنا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا وآثرنا ولا تؤثر علينا وانصرنا على من بغى علينا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
haka yi fada wannan yana zuwa wannan wannan kuma ne gidan da turai ta zauna ta yi ka sa ta biya a katsina ba wani abu gidan da aka sa ta biya a katsina amma